إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wani littafin mai girma riyadu salihin yau muna 29 ga watan muharram hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda ya daidai da 4 ga watan 8 2024 sati wanda ya wuce mun zo ƙarshen babe wanda yake kaurara irin rantsuwa da mutum yake akan karya kuma da gangan akwai hadisi wanda muka karanta wanda shine na ƙarshe hadisin Abdullahi dan Umar dan Amr dan As wanda yake tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-kaba'iru al-ishraku billahi wa huququl walidain wa qatl an-nafs wal yamin al-ghamus rawahu al-bukhari wa fi riwayatin anna arabiyan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah malkaba'iru kala al'ishiraku billahi kala sun mamaza kala al'yaminul gamus kultu wa mal'yaminul gamus kala allazi ya ƙati'u malam ri'in musulmin ya'ani biyaminin huwa fi haka zibun hadisu na makaranta na ƙarshe kenan bayan mun fassara shi abinda yake faɗi daga cikin manya-manyan zunubi ko kuma kaba'irin zunub akwai shirka da Allah wanda shine abu na warko shine babban abin da annabawa suke kira zuwa gare shi sabon annabawa babba na wari shine shirka mana kenan ka ayi shirka da Allah ayi hani da shirka da Allah yin tauhidi shine sako na wari to wannan shirka da Allah tana ma'anar cewa mutum ya hada bauta Allah da wani ko ko mutum ya ba wani abu ko ma menene duk wata halitta haƙƙin Allah abinda ba mai iyan shi sai Allah kadai mutum ya dora ma wani bawa ne ko kuma wata halitta ce ko wani jama'a ne dutsi ne ko bine ne wani yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum Allah ya mushi azaba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nabi sai ya ce wa qul walidain sai kuma kangare ma iyaye wannan shi ma babban zunubi sai na biyu shine qatlun nafs to na ƙarshe shi ne wanda muke magana a kan shi walyaminul gamus ita ce rantsuwa mai hallakarwa idan rantsuwa mai hallakarwa shi ne mutum ya rantse da Allah kuma a kan ƙarya kuma da gangan walyaminul gamus mutum ya rantse da Allah kuma ya san ƙarya yake to shi ne a ruwaya ta ƙasa sai wani balaraben ƙauye yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya makin Allah waɗanne zunubi ne manya sai manzo Allah ya ce shirka da Allah sannan ya ce sai wanne sai ya ce sai rantsuwa a kan ƙarya to sai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya maki Allah menene rantsuwa a kan ƙarya ya ce shi ne ka yi ƙarya ka ci haƙƙin wani bawa mai imani wani bawa musulmi to tukina duk wanda ya aikata wannan ita ce babbar rantsuwa mai hallakarwa babin da za mu tashi a yau shi ne babin na 316 ƙalar al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu nadbi man halafa an yaminin فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر أن يميني malai sai kulla babi saboda muna magana akan abubuwa da suke manhiyat to nan can baya mu magana akan rantsuwa akwai rantsuwa da mutum yake kullawa wanda dole sai yayi kafara ko mutum ya ciyar da miskinai guda goma ko ya musu kaya ko ya yanta bayawa ko kuma ya azumi guda uku idan ya rasa waɗancan to wannan kafara da mutum zai yi to shine malam sai kulla babe kenan annadab abinda ake so ga mutumin da ya kulla rantsuwa kace na rantse da Allah ba zan je gidan wani ba misali shi kuma zuwa gidan shi tana wa dan uwanka ne sada zumunta ne to kaga ita kuma sada zumunta wajibi ce to daga baya sai kai zuciya ce ta sa kace na rantse da Allah ba zan je gidan wani ba to kuma ga zumunta ga yan uwantaka to yanzu kenan kaga ka je gidan shi sai yayi alheri to anan sai kai kafara wannan shine abin da ya dace shine ma'ana babu nadabi man halafa an yaminin kenan an so ga wanda ya rantsuwa ya aikata wani zai wani aiki zai yi ko ba zai yi ba sai ka rantsuwa rantsuwa da za a yi kafara can an jima ko zuciya ce ya rantsuwar ko kuma wani tunani ne ya same shi yanzu sai shigo cikin hayacin shi sai ga cewa ya aikata wannan abin da ya ce baya ya hayyar rantsuwa shi alheri to sai kai kafara wannan shine abin da ya yi maka to shine ma'ana an ya fa'ala zalikal mahaluf wannan abin da ka rantse ba ka yi ba ka je ka aikata shi summa yukaffiru an yaminihi sannan sai kai kafara dikanan kaga nan rantsuwa ta tabbata kuma eh, kafara ta tabbata to amma abin da kai rantsuwa kan shi ba mai alheri bane abin da kai rantsuwa ba za ka yi ba shi yayi alheri to ana ana so ka yi kafara ka je ka aikata wancan abin za mu ga hadisai akan wannan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sunnar shi haka yake aikatawa tsiran Allah da amintalar tabbata a gare shi an abdurrahman bin samura radiyallahu anhu qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa iza halafta an yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fa'ati allazi huwa khayr wa kafir an yaminik muttafaqun alayhi imam bukhari a cikin kitabul ayman wan nuzur babu qawluhu ta'ala la yu'akhidhukum allahu bil lagwi fi aymanikum da imam muslim shi kuma ya fito da wannan littafin wannan hadisin a cikin kitabul aiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Samura yace manzo Allah ya gaya mini tsiran Allah da mutum tabbata gare shi qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yace mishi yace mai wa iza halafta an yaminin in kai rantsuwa mana kenan kace na rantse da Allah fara'aita ghayraha khairan minha sai kaga abinda ka yi rantsuwa a kan nashi kenan akwai wanda ya yi shi alheri ya ce fa'atin lazi huwa khair sai manzo Allah ce to yanzu wannan rantsuwa taka ka aje ta ka aikata wannan abin da ya yi alheri sai ce wa kafir an yamini ka sai kai kafara ka ciyar da miskinai guda goma ko ka musu kaya ko ka yanta baiwa ko kuma kai azumi uku wannan shi maka alheri da a ce kayi wani aikata ka rantsa da Allah ba za ka aikata wani aiki ba shi kuma alheri ne kuma ka nace akan wannan a ba a so ka nace ana so ka yi kafara ka aikata wannan aiki za mu ga hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce in kai rantsuwan kakka nace kakka ga kafara da zaka yi akwai wahala ko kuma zaka wahala a ka yi kafara ka zo ka aikata wannan aikin in alheri to wannan hadisi da yake karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake karantar da mu anan shine rantsuwa ta kafara rantsuwa ce babba rantsuwa ce wadda take kullalliya in ta riga ta kullu to shikenan ho yanzu kafara ya kamata mutun yayi to sai zaman to kafara da zaka yi kai rantsuwa ne akan wani aiki wanda shi wannan aikin alheri ne to manzo Allah ce kai kafara sai ka je ka aikata wannan aiki wa ala bi hurata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man halafa an yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyukaffir an yaminihi walyaf'al allazi huwa khair to wannan hadisin na abi huraira da hadisin abdurrahman bin samura tare suke ko ma'ana su kusan guda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya rantsuwa kenan an yamin na rantse da Allah bazan aikata kaza ba na rantse da Allah bazan je wuri kaza ba to sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fara'a ghairaha khairan minha sai mutun yaga sabanin rantsuwar tashi shi yahi alheri da yace ba zai aikata ba aikatawan yahi alheri inji sallallahu alaihi wasallam to anan me ya kamata yi yace fal yukaffir an yamini sai kai kafara wannan shi yahi alheri yace wali wal yaf'al allazi huwa khairun ya aikata abinda yahi alheri ka rantse da Allah ba za ka je ba wani wuri shi ko zuwan shi alheri ne ka rantse da Allah ba za ka aikata wani aiki ba to aikata wannan aikin shi kuma alheri ne yanzu abinda a sunnan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai kafara sai ka aikata wannan aikin kenan anan babban abin da zamu diba anan shine mu nura akan cewa kan mutun ya kawo hujja ya ce a tunda na yi rantsuwa tunda na rantse da Allah rantsuwar da idan ban warware idan warware ta sai da kafara kawai wannan abin ko da alheri ne ba zan aikata shi ba to wannan shine bai dace ba hadisan nan guda biyu suna karantar da mu in kaga sabanin rantsuwar ka ta yi alheri to ka je ka aikata sabanin rantsuwan sai ka zo ka yi kafara kenan ka ciyar guda goma miskinai ko ka musu kaya ko ka yanta baiwa ko kuma ka yi azumi guda uku kamar da aya ta karantar da mu sati wancan wanda ya wuce وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه إمام بخاري أتشين كتاب الفرد الخمس إمام مسلم شما أتشين كتاب الأيمان يكي تشوى رواية أبي موسى manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni wallahi sai da ya rantsi manzo Allah yace lalle ni na rantsi sai da ya rantsuwa tsiran Allah da amince da tabbata gare shi yanda ya nuna mana cewa wannan magana da zai hodi mana tana da karhin gaske yace insha Allah in Allah ya so la ahlifu an yamin yace wani lokaci sai in yi rantsuwa ba zan aikata aika wani aiki ba yace summa ara khairan minha kuma sai in ga wannan aikin da na ce banna yi ashe ya yi alheri ya ce to illa kafartu an yamin mazalla ce dole sai na yi kafara sai yi kafara sai aikata wancan aiki ya ce wa taitun lazi huwa khair sai aikata ko in zo ma wanda ya alheri ya ce mutafawar alaihi imam bukhari da imam muslim to wannan hadisai guda uku duka ma'anarsu menene suna nuna mana cewa kai ne kai rantsuwa cewa ba za ka je wuri kaza ba to wannan zuwa wannan wurin alheri kai ne kai rantsuwa ba za ka aikata aiki kaza ba aikata wannan aikin alheri ne to me ya dace a gare ka a sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ka aikata wannan aikin ko ka je wannan wurin in yaso kuma sai kai kafara wannan shine abin da ya dace wa nabi hurata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la an yalajja ahadukum fi yaminihi fi ahli athamu lahu inda Allah ta'ala من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه قوله كان مالا cikin fassara kalmomi da yake a wani lokaci yace ya lajja bi fatahil lam kenan wata ji sama abu salamun wa tashdid jim jim ita kuma tana da shadda menene ma'anarta yace bi ma'ana yatamada fiha kenan mutun ya zarce ya ci gaba shine mala ya lajja ya ce wala yi kafiru ba zai kafara ba wa ƙauluhu a samu bisa'i almusallasa kenan sa amma mai ɗiya uku kenan ba sinun ba ba kuma sadun ba wanda ba washe ke ce mata ca au aksaru isman ai aksaru isman kenan a samu ya yi kowanne zama zunubi wani hadisi na biyu hulaira radiyallahu ta'ala anhu kamar da muka bayani irin mutumin da zai kawo hujja akan cewa tunda na yi rantsuwa ba zan aikata ba to wannan hadisi yake nuna mana cewa a bai dace ba kanaci to shine sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la an yalajja ahadukum dayan ku ya ci gaba ya nace akan rantsuwar da yayi a fi yaminihi fi ahlihi a iyalin shi kiran kaga zaka yi samu wani a cikin gidan shi da shi da matar shi ko da shi da diyan shi yace na rantse da Allah ba zan kai ku wuri kaza ba sun ce misali a kai su wani wuri ko kuma yace na rantse da Allah ba zan saya muku ba wannan kaya ko kayan sallah ko kaya kaza ko wani abu abin da ya kama da wannan ko kuma wani abu suke bukata ko kuma tsakanin su dai na rantsi da Allah ba zan muku kaza ba to kaga kenan yanzu yayi rantsuwa rantsuwar da sai an yi kafara tunda rantsuwa ce wadda take da niyyar shi da komin shi ya kulla rantsuwa to sallallahu alaihi wasallama ce ko da kai wannan rantsuwan da ka ci gaba da ita wannan rantsuwar yace ci gaba da ita a samu inda Allah ka hizinibi a wajen Allah kenan zunubin ka karuwa yake yi ya ce min an yi otiya kafara tahu allati faradallahu alai da mutum ya bada kafara da Allah ya dora mishi ka ce karanci da Allah baka yi to kuma yin a cikin iyalinka musamman ya ce ya yi alheri in ji sallallahu alaihi wasallam to aya abin da ya dace sai ka yi kafara sai ka musu abin da ka ce baka yi in kuma ka ce yi za ka yi kuma abin ya zamanto ka hakkarance da Allah kuma abin kaga in kai shi zai zama sharri kenan sai ka fasa sai kai kafara shine wannan hadisi ya karantar da mu kenan wannan hadisin zai nuna mana cewa bai dace ba mutun ya nace ko ya kawo hujja akan rantsuwa akan cewa a tunda na rantsa ya banna zuwa wane zo mu je ziyara dan uwa wane dan uwan mu ne kanin baban mu ne kanin mamman mu ne sai ka ce ai ni na rantsa da Allah tunda ya mini walakanci banda sake zuwa gidan shi na rantsuwa da Allah to kaga wannan rantsuwar ai zumunta dole ne kuma zuwa zumunta alheri ne a gare ka wannan rantsuwa ta ka kenan sai kai kafara ka je ka sada zumunta musamman kuma ya zama to ga yanwantaka kenan suratul arham to haka duk abin da ka sani in dai rantsuwa za ta hana ka kayi shi kuma kasantuwa shi alheri ne to kai ka fara haka yana sauƙaƙe mutum yana yin azumi guda uku wanda ba sai ya kashe ko biye ba amma abin da ya shahi ciyarwa abin da ya shahi tuhatarwa kai kama talakawa guda goma muskinai kaya kwamfule guda guda ko kuma sai ka ciyar da su ciyarwa ma dama dama tunda wasu malamai su ce ka ciyar da su lokaci ka saya ma kowa fala guda guda fala guda goma to kaga kenan ba dai kamar azumi wanda kawai ruwa ruwa ne kawai zaka sha kadan ci abin da zaka ci ka wuni kenan jikin gangan jikinka ne zai dan ji eh ba dadi bai ci abinci ba wuni guda kaga wanda yayi sauki sai kai azumi guda uku sai ka zo ka aikata aikin alheri ka sada zumunta musamman a wannan bangare mutane sun yi mutum sai zuciya na rantsi da Allah bana zuwa gidan wani na rantsi da Allah ba alakata da wani ta yanki na rantsi da Allah to kuma duka bai dace ba yan uwantaka ta musulunci ko da ba dan uwanka bane na jini yan uwantaka ta musulunci ta hana kai gaba da shi sama da kwana uku sallar ku bata karbuwa kenan ka tuna wannan sai ka ce a'a gara in yi kafara sallah ta ta karbu in je mu yi mu'amala in je mu yi yan uwantaka tare da shi babi na 317 babu al'afu anil lagwil yamin wa annahu la kafarata fihi wa huwa ma yajri ala al-lisan bighairi qasd al-yamin ka qawlihi ala al-adati la wallahi wa bala wallahi wa nahu zalik to mala cikin hikimar shi kun ga can baya sati magana da muka yi akan rantsuwa rantsuwa da mutum yake tsarmawa in ka sake ka tsarma rantsuwa tsarmemmiya ba irin ta wasa ba to ka fara dole ta hau kanka in za ka aikata abin da ka yi rantsuwa a kan shi in cewa kai ba za ka yi ba to kuma wala sai ka mana akwai lokacin da za ka yi ka fara abin da za ka yi sai yi alheri sai ka ka fara ka aikata shi ne babin da muka karanta to kuma yanzu sai ka mana babe wanda shi kuma ba kowace rantsuwa bace ake ma kafara ko kuma ba kowace rantsuwa bace ake ce ma yamin to shine sai ce babu kafara ko kuma musulunci ko Allah da manzon sun yahe akan mutanen da suke rantsuwa kamar da wasa za a ce ko kuma harshen su ne ya saba shine sai ka misali ya ce kamar mutum ya rika cewa wallahi wallahi kaza akwai mutumin da ya saba bakin shi duk abin da zai hudu sai ya ce wallahi wani daga ina kake wallahi daga gida nake ina za ka wallahi gida za ni mi kake wallahi aiki nake to wannan wallahi wallahi da yake cewa to baya daga cikin wancan rantsuwar da cewa sai ya yi kafara ko kuma wannan hukumce-hukumce da muka bayyana bai hau kan shi ba shi ne mala ya ce huwa ma ya jiri alal lisani bi gairi kasar yamin shi ne abinda ke hawa halshe ba tare da mutum ya sani ba wani bai ma sani ba ya kace mashi ai he da karantsi ya ce a har na rantsi to kaga wannan allah bai kama shi da wannan allah subhanahu wataala sai ke cewa la yu'akhizukum allahu bil lagwi fi aymanikum allah bai kama ku da laihi da irin rantsuwa wannan da kuke yi ta yau da gobe allah bai kama mutum da wannan duk da cewa kuma malamai sun tsoratarwa kada mutum ya saba ma kanshi wannan rantse-rantse kai ta rantsuwa a komi ya kamata sai in wani abu ya kama kuma wani abu mai muhimmanci to a nan wannan gabar la yawa khizu kuma Allah bin lagawa fi aimanikum shi ne abinda muke magana Allah bai kama ku da laihi ko kuma sai kun yi kafara ga irin rantsuwa da kuke ta yau da gobe sai ce walakin wa khizu kun bima aqattumul aiman Allah yana kama ku da laihi ko kuma Allah yana kama ku da cewa sai kun yi kafara irin rantsuwar da kace na rantsi da Allah kuma tare da kullu rantsuwa sai jafa kafaratu it'amu asharati masakin kafara shi kamar dai wancan sati mun karanta wannan aya kenan ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum kenan ba abinci mai tsada ba kun ga dadin rahama ubangiji subhanahu wataala sai ce abinci tsaka tsakiya ya ce auki suwatuhum koyi musu kaya au tahriru raqaba ko mutum ya yanta baiwa wanda yake da wahala a yanzu in an samu baiwa ya ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam wanda bai samu ba ya ciyar guda goma bai samu ba ya musu kaya su goma bai samu ba yanta baiwa sai azumi uku zalika kafaratu aymanikum idza halaftum Allah ya ce wannan shine kafarar rantsuwanku in kuka sake kuka yi rantsuwa kuka kullata wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku to kun ga wannan ita ce gabar da take nuna cewa kada mutum ya saba ma kan shi rantsi rantsi komi a ce sai ka rantsi bai kamata ba ka bari rantsuwarka ta zamanto abu mai tsada sai in wani abu ya kama wanda ana buƙatar tabbatarwa to a lokacin ya kamata ka rantsi kuma da abubuwa na halak abubuwa waɗanda suke na wanda Allah ya halitta ma bawa abubuwa da suke na alheri mutum ya bar rantsuwa a kansu yanzu wani a cikin abinci ma wani zai iya zuciya shi ko ya je wajen wani ko ya iske shi na cin wani abinci ko ya hana shi sai ce na rantsi da Allah ba na sake cin wani abincin wani kala na abinci sai ce na rantsi da Allah ba zan sake cin shi ba kaga wannan ganganci ne kamar ya haramta shi ko ba haramu bane to irin wannan rantsuwan ne gara mutum ya kafara ya zo ya ci gaba da cin abincin shi wanda ya hana ka abinci ka zaci ka rantse ka haramta abincin a kanka ya maka biyu babu baka ci tuwon shi ba kuma ka haramta ma kanka kaga wannan wahala ce to shine Allah ya ce wahfazu aymanakum ya ku bayu masu imani ku kiyaye rantsuwanku bai kamata mutum ya rantsuwa kan ƙarya ba mun karanta da sai can baya bai kamata mutum ya rantsuwa ba dan ya ci haƙƙin wani ita ce yaminul gamus bai kamata mutum ya rantsuwa ba dan ya yanke zumunta bai kamata ba ko mutum ya rantsuwa dan ya ki aikata wani aiki na alheri in ya rantsuwa kamar wannan ya kafara aikata aikin alheri kun ga wani duka tarbiyya ce ta manzon tsira Allah da amince Allah tabbata a gare shi wa Aisha radiyallahu anha qalat unzilat hadhihi al-ayatu la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum wannan aya da makaranta Aisha take cewa dalilin sabko da ita fi qawli rajulin wani namiji ne kullun in zai magana sai rika cewa la wallahi wa bala wallahi rawahu al-bukhari wani mutum ne shi ya saba kamar yadda muke bayani da irin mutanen da suka saba rantsuwa aisha take cewa duk maganar da zai sai ya rantsi da allah eh wallahi kaza ne eh wallahi kaza to kaga wannan allah bai kama mutum da wannan rantsuwa da yake ko da halshin shi ya saba wala kuma tausiyawa ce ta allah subhanahu wataala da kuma kasancewar shari'ar manzo allah sallallahu alaihi wasallama shari'a ce samha ma'ana mai haƙuri mai tausayi a ciki mai sauki mai kuma yadda mutum zai iya Allah subhanahu wataala bai dora mana ba abubuwa na wahala kamar yadda shara'o'i na baya suke da nauyi shari'a ta banu isra'il da taura da injila suna da nauyi fiye da wannan shari'a tamu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita babu na 318 babu karahiyatul halif fil bai'i wa in kana sadiqan malan sai babe an haranta an karhanta rantsuwa a cikin kasuwanci koda da gaske ne kuna jigo ya ce koda da gaske ne kenan ana mafi mukhalafa in ka ce kishiyar wannan to kenan ina mutumin da zai rantsuwa a kan abin saidawa sai da saidawa kuma yana kan karya nan wannan hannun koda da gaske ne ka ce na rantsi da allah jika na sayi shi kuma haka jika ka sayi shi to wannan ma ba a so to balle kuma ka saye shi dala hamsin ka ce na rantsi da allah jika na sayi shi to kaga wannan hallaka ce wanda ta kai gaya Allah ya kare wannan kuma da yawa kake samun shi wajen yan kasuwa shi abin da yake ribawa ribar da zai ci shi sa Umar bin Khattab lokacin yana halifa kasuwa yake shiga ya rika tambayar mutane ya shari'a shari'a na kasuwanci akwai kitabul bu mafi yawan malamai suka littafi na fiqh sai kaga an yi littafi na kasuwanci littafi na kasuwanci wa ba zai ba koya ma zai ba in ka sayi wannan dala ɗari. jika zaka sai da shi a ba wannan bangare ake ne ba wani kasuwanci ne halak yaya ake haramta shiga cikin kasuwa yaya ake mutum ya saba ma Allah a cikin kasuwa ya ake mutum ya kaza ya kaza to musulunci sai karantar da mutum wannan to sallallahu alaihi wasallama sai yake mana bayani akan cewa bai dace ba mutum ya rantsuwa a kasuwa dai ko da kana da gaskiya kada ka rantsi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه إمام بخاري عشان كتاب البيوع يهوتو للشون للتاهم باب دي يقول ويمحق الله الربا ويربي الصدقات دي إمام مسلم عشان كتاب المساقات باب النهي عن الحلف في البيع دكا malamai kusan ba a so mutum ya rika rantsuwa wajen kasuwanci abu ne na yarda na so wanda zaka saida mushi sai ya yarda zai saya kai ma da zaka saida mushi da san ranka ne da jin daɗin ka ne to me ya kawo sai an rantse in dai ba so ake ai cuta ba so da yawa ko masu yawaita rantsuwa zaka samu cewa akwai cuta a ciki ko akwai ƙungi a ciki ko kuma yana so ya ɓoye wani illan da yake abin da zai saida to sai ka rantsuwa dan ya san musulmi in an mushi rantsuwa zai yarda sai ce na rantsi da Allah ai wannan kudin shi kaza ne alhali kuma ba gaskiya bane to kaga wannan bai dace ba sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na Abi Huraira Abu Huraira yake cewa naji ma'aikin Allah yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alhalifu manfaqatul lisila ya ce rantsuwa munahuci ne ga abin da za a saida in daga mutum yana ta rantsuwa na rantsi da Allah kaza na saye shi na rantsi da Allah kaza na saye shi don kabibiya kabibiya akwai munahuci a ciki inda gaske ne ai kawai wanda ya zo saya ka ce mai farashin shi kaza ne amma ina iya rage maka kaza ko kuma ya ce rage mini sai ka ce to na rage maka kaza shikenan a dadin rai kowa ya saya amma ina wurin rantsuwa a nan wanda dole sai ka rantsi amma inda abin saida yana da matsala akwai illa a ciki yana da matsala ko kuma ba kudin shi bane sai ka kawo rantsuwa ka dora kenan wannan rantsuwar za ta sa shi mai sai sai ya da kai kuma kai ka cuce shi Allah ya kiyama Allah kare to shi da manzo Allah sai ya ce rantsuwan nan alhalifu manfaka kaman munahuci ne lissila ga abin da ake saidawa yace kuma mamhaqatun lil kasbi kuma Allah subhanahu wataala yana zare albarkar kasuwancin da ake rantsewa alkasb shine abin da ka samu na riba abin da ka samu na wannan kasuwanci to kenan yanzu nan kaga abu biyu ne abu na farko mutum yayi munahuci game da kasuwanci abin shi yake saidawa abu na biyu kasuwanci yana bukatar albarka Allah kuɗi da rayuwa ta ɗan adam tana bukatar albarka Allah to in mutum ya zamanto mai yawan tarantsuwa ne musamman kuma akan ƙarya to sai Allah ya janye albarka wani dukiya sai dai ta zamanto ciyawa shi dai ba zai amfana ba amfani na nan duniya balle kuma na lahira to kaga kenan wannan tsoratarwa ne to shine malam sai ya babin cewa kai mai sai da abu kada kai rantsuwa akan sai da abinka koda da gaskiyarka to kuma ina an ga ƙarya ne kaga wannan ashad ya yi tsanani wani abi qatarata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul iyyakum wa kasrat al-halfi fil bayt fa innahu munafiqu thumma yamhaqu rawahu muslim imam muslim cikin kitabul musaqat babu an-nahyi an al-halfi fil bayt imam muslim sai babe na musamman wannan babin sai ya karantar da mu cewa bai dace ba mutun yayi rantsuwa a cikin abin da ya shahi abin saidawa abi katara sai ke cewa ya ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa iyyakum wannan kashedi ne ina hana ku ina muku hannunku mai sanda kenan yan kasuwa ya ce wa kasaratul halfi fil bai'i da yawaita rantse-rantse a cikin kasuwanci ya ce miyasa fa'innahu yunafiq abu na horko yana sa munahuci kenan ya zaman toma akan gaskiya kake yi kaga cewa ana yarda da kai to yanzu ka kawo muna mara gaskiyan ma sai ka yi rantsuwa don a gaskata ka ya ce kuma sun mayan haƙu sayin nan kuma sai ya janye albarka ko kuma ya riƙe albarka wani kunga hadisai ne biyu amma hadisai ne masu tsoratarwa yanzu wani mai saye da saidawa a musulunci ya san cewa akwai shara ubangiji subhanahu wataala ba kawai ba idan mutum yana da jari kawai ya shiga kasuwanci yayi abin da ya ga dama babu zancen halak babu zancen haramu babu zancen abin da ya kamata babu abin da bai kamata ba ya kamata a ce in mutum dan kasuwa ne alal ko da sama sama ne ya san menene kitabul buyu dan ya kare kanshi daga haramu ya kare kanshi daga azaba Allah kuma ya kare kanshi dan kada wata musiba ta shiga dukiya kuma ya janyo kan shi amfani shine albarka na dukiya wanda kuma shine dan adam yake nema to maso diya kaga mutane dalilin jahilci wani lokaci ba sani ba wani lokaci kuma da gangam wani lokaci kuma san riba da san abun duniya ko kuma san cin riba limkin balimki sai ga ai tarantsuwa na rantsa da Allah kaza na sai shi yanzu diya wani abubuwa zai ba ku mamaki in kana ciniki da wani mai ciniki sai ce ma wallahi jika na sai shi ka ce mai gaya mun gaskiya kawai zan dora ma riba wallahi jika na sai shi ko wallahi jika aka taya shi musamman dillalai irin masu da dabbobi sai ce wallahi jika talatin aka taya shi wannan rago ko wallahi jika ɗari amma kuma can aka yi ta gumurzu wajen ciniki sai sai da shi goma tara ko kuma sai da shi tamanin ko lokaci ce wallahi tallahi ni jika musu na sai shi kara mun wani abu a yayi tsada a yayi kaza ana zuwa ana zawa kuma sai sai da jika arba'in to kare san dai dan kasuwa bai waya faɗi jika goma ya sai da abu kenan can da yace jika 50 ya saye shi ba gaskiya bane to wanda kai tsira daga cikin abubuwa na halaka kuma yake kawo tashin goron zabe na zabu me yake cewa tashin farashi ko kuma rashin ma'ana daraja game da kasuwa wani bai san abun ba ya lalata kasuwancin wani kuma ya san abun ya daidaita wani abu ya zarce kamar da zarce akwai shari'a a wani nawa ka sai shi wallahi kaza na sai shi riba nake so shikenan kaga kai da dadin rai shi ma da dadin rai kuma Allah subhanahu wataala sai sanya albarka tunda an yi aiki da shari'a amma mutane da yawa ma a jahilcin su suna ganin abin da ya shafi kasuwanci musulunci bai da ta magana a ciki yana ganin kawai in ya samu jarin shi kawai kasuwanci je ko yana noman shi ko yana kiwon shi ko yana aikin shi na gwamnati ji yake a kawai musulunci ba ruwan shi da shishiri musulunci ya je masallaci ya yi sallah in yana da kudi ya je haji in yin azumi ya zo ya azumi ya kare da musulunci to kaga wannan tunani ne gajere game da fahimtar musulunci musulunci da rayuwar bawa mai imani a tare suke duk abin da ka sani babu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mana magana akan shi ba kuma ku da muke tare da ku yau da gobe muke karanta littafin ku ne shaida wani irin abu ne a nan bai magana ba a kan shi abinda baka mamaki shiga ban daki wuta daga ban daki kwana mutum yana bulaguro kai mun karanta da sai idan muku manta ba can baya amma da jimawa ne hatta a bulaguro idan mutum yana bulaguro ina ne ya kamata yadda zango wace addu'a ce ya kamata yayi ya kamata mutum ya bulaguro shi kadai ko sai da aboki duka da mu ta karanta abubuwa iri-iri kala-kala wasu an hana wasu kuma abinda ake so mai imani yayi wasu kuma karhanci ne in kayi kayi daidai in ka in baka yi ba ma baka da lada abubuwa ga na iri-iri tarbiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mutane sai suka yi nisa da karatu ba su son zuwa makaranta kuma ba su so masu gane sai suke ganin a kawai musulunci sallah ne kadai yake magana akan alhali kuma in dai ka ce kai mai imani ne rayuwar ka tun daga farko zuwa karshe musulunci yana da ta magana a ciki me zaka aikata musulunci haramu ne ko halak me ya kamata a yi in aka huta daga bangaren haram da halak to kuma akwai abin da ya dace akwai abin da da bahaushe yake cewa ido ya san kumiya akwai abin da musulunci bai ce ba halak ne wani abin ba a ce ba haram ne to amma rayuwa ta yau da gobe bai kamata ka yi shi ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza to wannan duka tarbiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa abin da muke tanana tawa kullun malamai suke cewa bai kamata ba a samu gida na dun mumuni a ce wannan riyadu salihin babu shi a cikin gidan bai imani kuma yanzu Allah ya saukake tarjama iri-iri gare shi turancin waran shi turancin ingilishi harshen hausa kaza abubuwa harshina da yawa an fassara shi in mutum yana karantawa ko gundarin hadisin wani lokaci babu sharhi mutum zai ga maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wasu abubuwa wanda suke da muhimmanci Allah ya samu dace kenan wannan hadisai guda biyu suna tsoratar da duk wanda zai kasuwanci saye da saidawa ko ma na menene babu kaidi ba sai kasuwanci kaza ba ya tsaya yayi imani da Allah da manzon shi ya san cewa Allah ne zai sa ka saida ba dole sai kai cuta ba kuma kada kai rantsuwa kuma Allah shine yake bada ciniki Allah shine yake bada albarka sai ga Allah sallallahu ya bada albarka idan an bi dokokin shi babu na 319 babu na 319 malaka cewa babu karahiyata an yas'ala al-insan bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-janna wa karahiyatu man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bi to wannan shi ma babu ne babba babu ne wanda yake magana akan mutum yama mutum magiya ko kuma kama Allah magiya irin wannan abubuwa irin yanda mutum zai nace wajen ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sai mala imamun nawayi sai ce in kai irin wannan magiya in ba aljanda ba ce ka roƙa to akwai matsala kenan nan abin da ke sununa mana babban addu'a ta ba mai imani to ta zamanto aljanna ce kamar yadda tabbata sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin sahabbai shi hidima ke ma manzo Allah kullu yana kofa in annabi ya wuto masallaci yana nan in wani za a aika yana nan in ruwa za a dauko in menene yana kofa shi kawai ya bada rayuwar shi wakafi hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abin ya burge shi wata ran da ya huto sai ce ya kai wani eh kaje kai tunani bai ce mishi ba yanzu sallallahu alaihi wasallam cikin hikima ta shi yace kaje kai nazari kai tunani ka zo in roka maka Allah duk abin da kake so shine yaje tunani ya kewaya ya shawara ya shawara da ya dawo sai ya ce ya maki Allah ina so in zamanto abokinka a gidan aljanna sai ce mashi a wazaka ya ce ko dai wani abu da a kaje ka sake nazari ya ce yaje na je na koma na yaje koma nazari ya dawo ya ce mashi hiya zaka ya ce shi ita dai wannan nake su sai manzala ce fa'in ni alalam suka bi kasar sujud ya ce ka taimaka mini zan roƙa ma Allah amma ya ce ka taimaka mini da yawan sujada ka yawaita sallah ka yawaita nafila to malam shine sai irin wannan babin kai yanzu zaka ce ma addu'a guda kalhiyan sai mutum ya ce motoci wani gidaje wani noma ta sha mushi kai noma yake so wani kasuwancin shi wani aikin shi na gwamnati wani mulki yake so wani kaza ko abin da yake so kahin a samu wanda zai hango gidan aljanna kuma firdaus to gaskiya sai Allah liba nema ne ko manzo Allah sai da ya bashi dama yace mai ka koma ka je ka roƙa ni zan roƙa maka ka je ka yi nazari da kyau ka yi tunani to inda ta yi ma manzo Allah roƙa mini duniya da lahira to manzo Allah zai roƙa mishi duniya da lahira amma shi me yace a aljanna aljanna ma kawai shi dai zamanto da manzo Allah ya san dai sallallahu alaihi wasallama a aljanna shine kololuwa kira inda ta yi roƙa mini aljanna tana yawa ya zama a ƙasa manzo Allah yana sama sai ce murafaqataka fil janna ya manzo Allah ni so nake in zamanto gani ga kai muna tare kamar da muke anan manzo Allah ya ce mishi to shikenan to wannan sai imamu nawai sai ya ce an karhanta mutum ya yi magiya don Allah kuma ba aljanna ya roƙa ba sai kuma ya ce abu na biyu karhanci na biyu shine mutumin da aka roƙe ka don Allah wani ya ce ma don Allah ka bani ka hana shi wanda shi bai kamata ba ko kuma wata shafu ko kuma mutumin da ceto misali ya aikata laihi wani beli haka ana so ko wani bashi ya matse shi masu bin shi bashi sun zo sun takura mishi kuma ga wadan uwan shi na da kudi ya ce wane na gama ka da Allah na gama ka da zumuntar da take tsakanin mu shine da Allah ya ta salu nabi wal arham wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham sai manzo Allah ya ce to bai kamata ba ko kuma Imam Nawawi babin da yayi bai kamata ba an kana da kudin da zaka biya mishi masu biyan shi bashi su bar shi to ya kamata a ce ka bashi in rantsuwa ne yace ba ni ya kamata ka bashi to wanda kunga ya ci karo duk da cewa da irin wannan barace-barace da ake na titi ko da sun zo don allah a bani kaza don allah a bani kaza wannan babe na kowa babin wannan arfe take ita wannan babe budaddiya ita ce babin shi ma idan bukumanta ba can da jimawa imam nau ya yi babe wanda ya kamata ya bara dan bulaguro guzurin shi ya kare mai kudi wanda talauci ya shige shi wanda shi ma an dan bashi dama saboda akwai yanayi mara kyau ya yi roƙo ko ya bara ko kuma mutumin da ya shiga cikin wani hali halin da in bai samu abin da zai dan yi roƙon akwai matsala a ciki to wannan suna aka bashi da masu larura amma haka kawai mutane suka mai da bara sana'a wani ma zan ganshi da ƙarfin jikin shi wani ma har da haihuwa a kawo shi zai iya aiki wai zo rika ci a bamu ci abinci a bamu ci kaza a bamu yi kaza kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar yace duk mutumin da ya roki mutane a gobe kiyama zai tashi bai da nama a huska a gobe kiyama duk mutumin da yake bara ba tare da haƙƙi ba lamba guda da an zo kiyama in kuwa gama huska zaka gane shi bai da nama kenan huskar shi a kwarangol zai tashi azaba ce Allah zai mishi kamar masu cin riba wanda da an gansa kiyama an san su suna faduwa suna tashi da kuma wanda ba sa adalci tsakanin matansu su ma nan gehinsu a hudde to mai bara Allah subhanahu wataala in dai bara ce ba tare da haƙƙi ba irin da aka mai da sana'a da mata da maza yanzu har da za ga haɗin mata kaga yara ƙanana wanda ya dace a ce an kai su makaranta an sa su wuri ko wata sana'a ko wani abu uwayen sun riga sun tsofafa sun tsufa ko da ba sa yi aiki ba su yi roƙo to amma masu in ko dibin masu jan su mafiya manya ne za su iya ma'aiki wannan yarinya ko wanke-wanke ta iya ta iya aikatau a gida ita ma tsohuwar ta zauna a gida har ta ci da ta ta mutane suka mai da abin karazibe wasu ma suka mai da shi kamar musulunci ne suna ganin ma dole ne sai ka ba su musamman in suka ga wani a ce wani wani balarabe ko kuma wani wani bako ja in kaga mutu in kaga in ko yanda suke shigan su sai abin ya baka mamaki takaici mutane sun kasa yin aiki wani da ƙarhin jikin shi wani komi yana iya duk abin da ka sani na aiki yana iya amma ya ragwance da shi ko duk wanda ya saba wannan bara ba zai yi aiki ba kuma abin da Allah ya bashi ba zai ci shi ba saboda mi yana gana in ya sa riga mai kyau ba a bashi ba in ya sa takalmi mai kyau in ya huta bara ba a bashi ba in yayi kaza ba a bashi ba sai je ta tara ya mutu nawa irin wani tsahi in suka mutu sai dai a cikin kulle kulle a yi ta sincewa nan kuɗi kaza nan kuɗi kaza ko kuma ta samu wani jika tana kawowa shi kuma ya shi ma na sinnewa saboda abin daman ba abin Allah bane idan ko ji ba al'umma musulmi kware da gaske akwai abubuwa na takaici irin wannan bara da ake kara zube mutane ba sa san aiki sai ai ta zama sai mutum ya kai wani yanayi kuma sai ya ce wai yayi bara to ya kamata ya mutum ya zama da daraja Allah subhanahu wataala shine laqad karramna bani adam babu karamci akan bara ko wani mola sana'a diyan da take in mutum yayi ta wannan shine alheri wannan shine albarka manzala sallallahu alaihi wasallama ce li an yahtatiba ahadukum dayan ku ya huta daji ya je ya samu wani icce ya sara ya daidaita ya zo ya saida ya ce shi ya mushi alheri da ya zo ya tambaye wani ya bashi ko bai bashi ba ba kowa zaka roƙa ya baka ba wani ya maka tsoki wani ya ce ka dame shi wani ma an kankara gidan shi wane ne wane ne ku ce banna na saboda me saboda kwawa kullun banda masu barawa da masu na titi akwai wanda su kuma yan mola ne su wani ma za gas kama wani ma'aikaci shi kuma dan mola ne ya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wannan kuma bai da alaka sai masu hali kullum yana tare da su ba su da bambanci da wannan sai kuma wanda zuciya ta ƙeƙashe in suka zo baran sai sun hode muku wani abin da zai taɓa zuciyarka sai ce ma wani nashi ya mutu ban mu da likafani mun kasa yadda za mu yi mu binne shi ni kaɗai ne wallahi har ya riƙa rantsuwa kuma alhali ba koyo ba ne kawai wai so ne yake ku masu imani ne ya buki zuciyarku ya samu ku tausayi ku samu abinda kuka bashi ya je ya harkokinsu wasu ma mashaya ne wasu ma abinda suke aikatawa da wannan kudade abubuwan wanda ba su dace ba daga dukkan mutane mutane haka suke wani lokaci a yamai wani ya zo har da shak ta cikin bankoki ko sony bank ce ko ecobank ko ina ne ya zai matar shi a likita ta aihu sai zare yanzu a mata kaza kaza kudi jika ɗari kaza ya je banki dizutar ta yi an rihe yau yake ta bayani ashe duka ƙarya ce ya sha kaya masu kyau da wannan in ka gan shi kawai gaskata shi zakai wancan ya ce mashi mutai in dai da gaske ne ni sai zan biya kuma don ƙarhin hali sai da ya kai shi har likita da aka je ashe da mai yama aikin shi ne yama wani masu likita suka jami'a kunne kuma ya sake zawa suka kama shi a yahida kuma aka kira polis ya kama shi suka ce zai bata ma likita suna ƙarhin hali saboda zalunci da yadda mutane zuciya su ta lalace a irin wannan abu cewa mu ta yi zambiya bai ce ba a koyo gudu ya ce a na fasa a cewa ya mu ta yi kuma sai da aka je likita da shi to kaga wannan ko mu ta ce bulaguro za shi in aka ce mai ga mota ya ce a ya fasa ta ya a so yake a ba shi kudin ya je abin da salo iri iri wani ma hannun shi zai sa wani dan wani dan tantalaji tantalaji ya karme shi da yawa za ku gani wani ma ya sa hannun shi haka wai kenan hannun shi ɗaya babu alhali hannun yana nan a ciki a meke a cikin riga saboda a gan shi a bashi ko wani ya ɗarmi kawai shi gurgu ne shi to kaga ai ko ordona sun ganta wata wata wanda har ta kusa shekara ko shekara biyu kama wata diplom ana yawo da ta hadda leda wahal leda ake sawa da kun gwan dukkan daga cin abubuwa wanda tarbiyya ce wanda bata dace ba kawai kamata inda za a ce mutane an iya hada kai ko wani sarki ya yi magana ko wani mai unguwa a ce duk wani mai bara ka a bashi sai ta bara su wuni yunwa ta kama su har su galabeta gobe su yi kowa ya hana su jibi su yi a hana su gata su yi tana wasu hasa tunda wannan bara an yi an yi an yi ba musulunci ba ne baran nan balan nan haramu ne manzo Allah sallallahu alaihi ya hana amma mutane kuma dole sai su yi ta yi to shi sa daga wani malami a wata shekara yake bayani akan cewa a yamai ne yake cewa wannan masu bara ta kai inda in ka ba shi ma za ka iya lai kamar ka taimaka mishi a kan ya ci gaba da bara amma ya zo ya wuni bai samu ba har cewa suke wa babu ciniki ko me suna zuwa su je su zo bu samu ba gobe ma su ta yawo bu samu ba jiyu ma su ta yawo bu samu ba dole su nemi sana'a duk wanda zai wata sana'a dole ya nemi sana'a Allah subhanahu wa ta'ala samu dace to shine ma mun nauyi anan yana magana ne akan cewa duk mutumin da zai roƙo inda ya yi magiya irin wannan a ce don Allah na gama ka da girman Allah na gama ka da zatin Allah ko kuma mutumin da zai dukufa ya Allah ya rika kiran sunayen Allah ya al-aziz ya al-gaffar ya al-jabbar ya al-kaza ya al-kaza ko ya yanka ko ya sadaka ko ya tawassuli da wani aiki to abin da ya kamata da farko ya roki aljanna da fari wannan shine gaba ta fari gaba ta biyu wanda ya ce maka dan Allah imani inda kana da hali wani abu kamar shi ba wani roƙo bane ba komai bane wanda ya ci dan Allah wane taimakanni da abu kaza kuma kaga ya cancanta a taimaka mishi to wanda shi ma ayi kokari a taimaka mishi shine ma'ana wa karahiyat man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bi to su wannan masu barace barace suna aiki ne da hadis zamu karanta wasu hadisai wanda manzo Allah zai ce duk wanda ya ce maka dan Allah ba ni to ka bashi to sai suka ɓoye a ƙasan wani alhali kuma mahadisai da yawa musulunci ya hana bara bai dace ba bai kamata ba haramu ne in dai ba tare da wasu larurori ba wanda ko musulunci shi ya gindaya su an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhi llahi illa aljanna rawahu abu daud kaga kenan irin wannan magiya da ake shine ma'ana biwajhi llah na gama ka da Allah na yi kaza ya Allah ya Allah ya Allah to ya kamata ka ce ya Allah ka bani gina aljanna ya Allah ka sani gina aljanna firdaus to shine abu na harko wa ani bin umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ista'aza billahi fa'izu wa man sa'ala billahi fa'tu wa man da'akum fa'jibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة to wannan hadisi yana da cikin hadisin da ya karantar da irin wani abubuwan kaman zamantakewa ta yau da gobe ta bayu masu imani wanda ya maka za ka yi ƙoƙarin kamar shi to su masu baran sai suka ɓoye ƙasan wani na warko manzo Allah ya ce manista aza kun billahi fa'izu duk wanda ya nemi tsarin Allah gare ku ku tsare shi dan me ake ni mutum ne ya shiga cikin wani yanayi wanda shaidan ma kusan yarin jaye shi yayi kaza yayi kaza sai ke neman agajin ka ka taimaka mashi ya huta daga cikin wannan yanayi ko ko mutum ne kuke wani abu ka dame shi ka yace da Allah a'udhu billahi minka to ya kamata ka bar shi ina da matsaji a gare ka kamar yadda ya waru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin matayen shi akwai wanda wai arma ba mata ne ba an kawo ta wasu malamai suke wata hadisan wasu ruwayoyi suke bayani akan cewa irin makirci ne na mata wasu suka ce mashi in kika shiga ki ciki shiyoyi ki ce mashi a'udhu billahi minka manzo Allah yana son wannan kalmar ita ko bata san makomi yana shigowa manzo Allah ya shigo ita ce a'udhu billahi minki sai manzo Allah ya ce qad usti bi azim sai manzo Allah ya ce lalle tabbas kin nemi tsari ga babba shine Allah sai manzo Allah ya ce aje a bata kaya aje a bata abinci a kai ta gidansu shikenan sun rabu ya sake ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine ma'ana man ista'azakum billahi fa'izuhu wa man sa'ala billahi fa'tuhu duk wanda ya roko dan Allah ku bashi to wannan gaba ce wannan masu barace barace suke ta alhali ko musulunci ba haka yake ni ba ana nin mai bukata yace dan Allah to ya kamata a taimaka mishi wa man da'akum fa'jibu wanda ya kiraye ku zuwa ga walima ko ziyara a matsayin ku masu imani ku je wannan shi ma haƙƙin musulmi ne akan musulmi wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi manzo Allah ce duk wanda ya maka alheri karama ya taimaka maka da wani abu sai kai ma ka samu dama kace yawa wani ni ma yanzu na samu dama ni ma sai ji in mishi wata kyauta ya ji dadi shine ma'ana fakafi uhu to kaga wannan ya nuna cewa ba wai ka zama likisa ba kai kullun kai za a rika ba a kai ma ko da wancan babba ne hamshaki ne babban mai kudi ne ya maka kyautar da ba za ka iya rama ba to kai ma akwai wani abu ko da dan karami ne sai ka ɗauka ka bashi shi ne mana shi ne uhu sai manzala ce fa'in lamtajidu ma to kafi'una hukun buku samu abin da za ku rama misali wani babban mutum ne ya maka kyauta babba kai kuma hal abada baka yi mishi irin abin da ya maka to sallallahu alaihi wasallam sai ya fad'u lahu sai ku rika sai ka rika mishi addu'a in Allah sai albarka Allah ya ji kan iyaye Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya albarka ga zuriya Allah to wannan addu'o'in zaka yi ta mishi tunda ya maka wata kyauta kai kuma ba za ka yi rama ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ta mushi addu'a a wata ruwaya manzo Allah cewa ya kace mushi jazakallahu khairan in Allah saka alheri Allah bada lada Allah saka alheri haka za ka yi ta mushi yace hatta tarau annakum qad kafatum har sai kaga cewa kamar karama kene maka babban wannan kyauta ka rasa yadda za ka yi karama ka laluba ka laluba kai dai abin ya yi ƙarfinka to ka mushi adda ka yi ta mushi adda ka yi ta mushi adda wanda za ka ga adda da ka mushi haka maka ba shi irin abin da ya baka to wannan tarbiyya ce ko kuma mu ce tsari ne na musulunci akan cewa irin zamantakewa na yau da gobe tsakanin wannan da wannan to wannan kuma haka yake tsakanin da da uba mata da miji shugabanni da talakawa duk wanda ya alheri a rama duk wanda ya alheri in babu abin maida mushi ko rama mushi ba kamar rama ba cewa ya ba kai maka bashi irin nashi a kai ma kai kokari yi mishi alheri to ka mishi addu'a Allah saka alheri Allah ba da lada da fatan nan zai kamata mu dakata da fatan abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda yake da kuskure ne Allah gafarta mu da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah